بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة كان درسمه نتفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الأنكبوت karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha bakwai tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma ta abudu na min dunin lahi authanin Allah ya ce iyaka abinda kuke bautawa koma bayan Allah gumaka ne kawai ababen bauta ne wadda ba su cancanta a bauta musu ba wa ta na ifka kuna ƙirƙiran ƙarya ne kuna jingina shiga Allah. Wani ya cancanta a bauta mishi, ko a juyar da wani nau'in bauta zuwa gare shi ƙarya ne. Wa ta na ifka, sannan abinda kuke bautan nan ƙire ne irin naku da kuka ƙirƙira kuka jingina shi ma Allah subhanahu wa ta'ala. innal ladhina ta'buduna min dunillahi Allah yace lallai waɗanda kuke bautar su koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan Allah yace ba za su iya mallaka muku arziki ba duk kankantan arziki fabtagu indallahi rizqa Allah yace ku nemi arziki a gun Allah shi kadan sa shi yasa kowane bangare ka daga ido ka kalla sai ka ga naso na arzikin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka mallaki mota, ka mallaki gida, ka mallaki filaye, ka mallaki duk abin da ka mallaka, amma sanadin mallakar waɗannan arziki ko dukiya da kake da shi wane ne ko yallaɓoi wane ne, sai ka ga wani ya mallaki kwatankwacin irin abin da kake da shi ko ma ya fi naka. kuma shi bai san wannan mai gidan kan ba wannan ya nuna ba mai gidanka yake bayarwa ba fabtagu inda Allahi rizka duk kazar-kazar ɗin nan da kai ka wannan riko ne da sababi amma mai azurtawa shi ne Allah fabtagu inda Allahi rizka ku nemi arziki a gun Allah shi kaɗansa wa abuduhu washkuru la ku kadaita shi da bauta ku yi mishi godiya akan ni'imomin da ya muku ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a mai da ku wannan fa duk na cikin jawaban annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ga mutanensa to sai ya ci gaba da cewa
bismillahirrahmanirrahim وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين wa in tukadhibu Allah ya ce to amma in kun ƙaryata ku mutanen makka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kun ƙaryata shi faqad kadhaba umamun min qablikum Allah ya ce to al'ummomi da suka gabace ku da yawa Allah ya ce su ma sun ƙaryata ba shi bane farau ba a kansa aka fara ƙaryata manzo ba ba a kansa aka fara yunkurin kashe manzo ba faƙad kazzaba umamun min qablikum Allah yace al'ummomi da suka zo kafin ku sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu wa ma alar rasuli illa albalagul mubin Allah yace to amma ba abun da ke kan manzo ba abin da aka wajabta wa manzo sai ya isar da saƙon Allah a fili a bayyane wannan shine abin da yake haƙƙinsa ka yi aiki da shi ba ka yi aiki da shi ba wannan dama ba aikin manzo ba ne aikinsa saƙon da aka aiko shi da shi ya isar isarwa kuma gamsashen isarwa a yi bayani cikakken bayani to yanzu tun da ka ji kuma ka fahimta ka yi aiki da shi ba ka yi aiki da shi ba ka yi ta sha fa zakir inna ma anta muzakkir فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Allah ya ce fadakir innama anta mudhakkir kai gargadi ka fadakar ka ja kunnen mutane innama anta mudhakkir iyakar aikin ka gargadi lasta alaihim bi musaitir Allah ya ce ba musa ka tilasta ma wani ko ka sa shi a gaba sai ya aikata abin da ka fada kai dai ka isar kai dai ka isar wa ma alar rasuli illa albalagul mubin ba abun da ke kan manzanni ko manzo da Allah ya aika zuwa ga kowace al'umma sai ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi gamsashen isarwa jama'a mun fahimta saboda haka duk abin da ake faɗan nan wannan Allah na rarrashin zukatan manzanni musamman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ke shi ne manzo na ƙarshe duk abin da ya fiskanta na ƙalubale duk abin da ya fiskanta na turjiya Allah ya ce mishi manzannin da suka gabace ka su ma sun fiskance shi su ma sun fiskance shi idan jifa ne an jefi manzanni da yawa akwai manzannin da kashe su aka yi akwai waɗanda ƙaryata su aka yi akwai wadda dukansu aka yi shi kenan kuma du ya wuce yanzu kowa abin da ya rage ya je ya girbi abin da ya shuka to sai Allah ya ce
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu Allah ya ce bayi ba za su lura ba ba za su yi dubi ba kaifa yubdi'ullahu al-khalqa yadda Allah ke faran halitta ma'ana yadda Allah ya kirkiru ya kirkiri halittu daga farkonsu eh yadda yayi kan nan ba simfiri ya gani a wajen wani yayi ka ba dukkan halittu haka Allah ya kirkire su ba ya gani ba ne agun wani ba wani ne ya nuna mishi ba ba wani ne ya taimaka mishi ba ai ka san wanda ya halicce ka ƙwararre ne Eh, eh. Allah ya samu dace to Allah na jan hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan ayoyi manya-manya duk wannan na daga cikin bayanan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa mutanensa yanzu wannan martani wannan jawabai ya cancanci idan an zo martani a ce za a kashe mai wannan bayanan? To haka ne, shi yasa idan mutum ya fahimci addini, Allah ya mishi goma ta arziki. Wallahi malam in kaga ya lalace sai dai ya yi butulci ma Allah. Annabi ya ce, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." duwar da Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini kai yanzu wa'azin daɗi yake maka to wani kuma inda ya san hanyar da zai bi a hana wallahi da zai hana haka ne ko ba haka ba wallahi haka ne shi yasa idan baka fahimci ƙur'ani ba baka fahimci sunna ba kai idan ka ɗauki layi sai ka ɗauka layin ita ce layi haka ne yanzu kaga duk abin da annabi ibrahim ɗin nan yake gaya musu me abin faɗa a ciki to amma ƙarshen amsan za ku ji kawai a kashe shi a ƙona shi to yanzu me abin a ƙona mutum a nan babu to amma da yake zuciyar ta ginu akan barna da bata barna da bata barna da bata saboda haka kullum dama ƙarya da gaskiya haka suke bugawa kullum haka suke bugawa barna ta taso gaskiya ta zo ta danne ta wani ku barnan ta yi mamaya kafin gaskiya ta leko wajen idan ta toshe nan kuma ta ɓullata can haka dai haka dai haka dai haka dai an buɗe masallaci mutane suna ta tambaya maganan i'itikafi shi damuwansa ya zo ya yi i'itikafi ya ma tare a masallacin baki ɗaya yadda yanzu muke maganan nan yanzu wani kuma yana bayan gari haka ne ko baka ba haka ne wani damuwansa a bashi dama ya tare a masallacin gaba ɗaya wani kuma na bayan gari rabonsa da ya shigo gari ma shi ma ya manta amma haka ne ko ba haka ba ne haka ne haka ne haka ne haka ne Allah ya ce a walam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu Allah ya ce bayi ba za su lura ba yadda Allah ke faran halitta sannan bayan halittar ta mutu ta gushe kuma shine zai farfadar da ita duk wanda ya mutu Allah zai tada shi zai tada shi ko bai tada shi zai tada shi to idan kana so ka ga misali ka je ka ga yadda shuke-shuke suke gudana da a shuka ya tsiro a girbe karmamin a cinye a ba ma dabbobi su cinye wannan irin gobe kuma Allah sai sake farfado da shi sai sake farfado da shi Allah ce ba ku lura da yadda Allah ya samar da wannan tsarin? Allah ya ce inna zalika alallahi yasir kuma hakan abu ne mai sauki gun Allah ba wahala bane da shi abu ne mai sauki gun Allah wani kafiri ya taba zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune ya ɗauko ƙashi wadda an tattaka shi ya lalace a ƙasa sai ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗaga ƙashin a kan fiskarsa ya ce mishi Ubangijinka zai iya raye wannan ƙashin Allah ya ce a walam yaral insanu an na kalaƙanahu
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah ya ce, Awalam yaral insanu an na khalaqanahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin Allah ya ce yanzu dan adam bai lura ba yadda muka halicce shi daga digon maniyi Allah ya ce kuma sai gashi yana kusuma da mu muna magana yana karyatawa ka san martani sai Allah awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa kasimun mubin Allah yace yanzu dan adam ba zai yi nazari ya duba ba yadda muka halicce shi daga digon mani amma yau gashi yana kusuma a fili da abinda muka aiko na wahayi muna cewa yayi imani yana ƙaryatawa wa daraba lana mathalan Allah yace wai har yana buga mana misali da kashi wa nasiya khalqa Allah ya ce to ya manta kansa in za mu iya ta da ƙashi in ba za mu iya ba Allah ce duba kansa mana da muka yi shi kamar kamfani ne ta yi mota wai motan ta ɓaci kuma sai ka zo ka ce za su iya gyarawa jama'a mun fahimta wa daraba lana matsalan Allah ya ce har yana buga misali yana buga mana misali da ƙashi wa nasiya khalqahu Allah ya ce ya manta kansa ka dubi ɗore-ɗoren da aka yi a jikinka makale-makalen da aka makala maka kuma kowanne yana aiki ka duba kunnuwanka dukkan to Allah ya ce kai baka kalli wannan ba wadda ya kera ka kuma ka ce wai zai iya tada kashi ai kashin yinsa aka yi abinda aka yi shi a gyara shi ya dawo ai ya fi sauƙi akan a ce a ƙirƙiri sabo to kai ƙirƙiranka aka yi shi kuma ƙashin yanzu an cinye naman ne kake maganan za a iya dawo da shi ƙala man yuhuyil izama Allah ya ce yana gaya mana waiwa zai iya rayar da wannan ƙashin wahiyar ramim bayan ya riddige an tattaka shi ƙul Allah ya ce ka gaya mishi yuhuyi hallazi an sha'aha awwala marra wadda ya yi ƙashin da farko zai iya dawo da ƙashin Allah ya ce ka gaya mishi haka wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma wadda ya ƙashin masani ne akan kowace halitta ba ma ƙashin ba idan motar ka ta ɓaci makanike ya buga ba a gano ba electrician ya buga ba a gano ba Allah ya san mai ɓaci ko bai sani ba eh ya sani shi ne wa bi kulli kalkin alim kowace halitta Allah ce shi ya santa ciki da bai kuma kayansa ne wallahu khalaka kuma mata amadu wadda ya kirkiran Allah ne ya kirkire shi kafin ya kirkira kasan ai an san me ya kirkira allazi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari nara Allah yace wanda ya sanya muku wuta a jikin danyar itaciya fa idza antum minhu tuqidun kuma gashi kuna kistawa yana daga cikin kwarewar Allah wutar da suke kyastata a jikin danyar bishiya ake gogawa wutan ya tashi Allah ce to ni da na ajiye muku wuta a cikin ɗanyar bishiya jama'a mun fahimta? to Allah ce ku dinga lura da halittu ƙwaro ne wannan irin ƙadandoniyan nan ne da ka gani akwai wacce take tafiya akan kafafu sun kai hamsin kuma kowanne tana taka shi inda kuma za a kama a zuge guda ɗaya a cikin kafafun sai kaga tafiyan ya gagara shine wallazi qaddara fahada yadda kake zaunan nan inda za a ce yanzu a ajiye ka ayi wata uku abinci ana baka a baki sai ka lalace sai ka rami sai ka yankwani ɗabi'ar an ɗabi'antar ne da ka ɗauka ka sa a bakinka yanzu kawai a ce ka zauna in za ka yi breakfast kawai ka dinga buɗe baki ana sa maka su kuma dabbobi sai ce su dinga sa bakin su kuma in za a dinga buɗe bakin ana sa musu ba zai yiwu ba wallabi kaddara fahada bayan ya yi halittar kowa sai ya ba shi tsari da zai gudanar da rayuwarsa daga inda aka saba tsarin shi ba punishment da kaga ake ba mutane punishment ba fa wai wani abu ne takamamme ba a'a yadda kawai Allah ya yi mutum a canza mishi kawai shikenan ya zan punishment inda za a ce zura ido kai ta kallo nan in kai awa ɗaya sai ka bada hakuri in mutum na tsaye kawai ce yi haka ya zama punishment kawai yadda Allah ya yi shi kawai a canza mai fasalin a ce daga hannu ɗaya haka kafin awa uku sai ya fara kuka don ba haka aka yi shi ba haka ne haka ne to wannan duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah malam shi yasa malam in baka yi Allah ba ai ka ji kunya wallahi malam Allah ya samu dace Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna zalika ala Allah yasir Allah sai ce kul siru fil ardi Allah yace kuma kace musu ku yi tafiya a bayan kasa ku dan kewaya fanzuru kaifa bada al khalqa Allah yace ku ga yadda Allah ya fari halittu ma'ana yadda Allah yayi kirkira Allah yace ku je ku ga halittu ku yawo a bayan kasa fanzuru kaifa bada al khalq ku ga yadda Allah ya samar da halittu daban-daban halittu daban-daban itatuwa ne dabbobi ne mutane ne 'yan uwanka kowace fiska ka juya za ka ga ikon Allah cikin halittun Allah shi yasa a wani gu ya ce afalam ya siro fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce afalam ya siro fil ardi Allah ya ce me zai hana su yi yawo a bayan ƙasa su kewaya Allah ya ce su zagaya fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha Allah ya ce za su samu zukata da za su dinga hankalta da shi ma'ana akwai ayoyi da bawa zai gani wadda zai ja hankalinsa zuwa ga kadaitakar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya au azanun yasma'una biha ko kuma su samu kunnuwa da za su dinga ji da waɗannan kunnuwa fa innaha la ta'mal absar Allah yace ba gani ne yake makancewa mutun ya daidaice ba walakin ta'mal qulubul latifi sudur basira in ta bace shine mutun ya tabe shan taba batan basira ne wallahi batan basira to inda basirar mutun ta bace Allah yace to ya zama makaho ko idonsa kuru-kuru ganin ba zai mishi amfani ko idonsa ƙuru-ƙuru ganin ba zai mishi amfani ba to Allah ya ce idan suka yi yawo a bayan ƙasa in suka yi yawo a bayan ƙasa za su ɗauki isra za ka ga ayoyi daban-daban a walam ya siro fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatal ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ya ce, "Awalam ya siro fil ardi shin ba da su yi yawo a bayan ƙasa ba, fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su je su ga ƙarshen yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare." Wato man nuru inda mutanenmu suna amfani da irin waɗannan ayoyi, wallahi wani ko ba wadda zai mai faɗa zai ma kansa faɗa. Wato duk layin da ka ɗauka, duk layin da ka ɗauka a rayuwa kake so ka yi, to ka sani layin nan akwai magabatanka to kafin ka shiga layin ka ba ma kanka lokaci na bibiyan waɗannan da suka gabace ka a wannan layi za ka samu darasi ko ba za ka samu ba za ka samu kar ka shiga ma abun da ka ka tsaya akwai waɗanda a wannan layin su har sun yi ritaya to ka je ka bibiyi rayuwarsu idan kin ce fim daki kafin ki tafi harkan fim akwai waɗanda tun shekara talatin arba'in a najeriya 'yan fim ne suna dirama ana kuma kalla maza da mata yanzu ki je ki binciki tarihinsu ki je ki binciki tarihinsu ina wani yaye ya ƙare ina wani yaye ya ƙare ina wani ya ya ƙare idan caca ne suna nan ‘yan cacan nan fa har tim-tim suke da shi idan maza za ki bi to akwai gogaggun karuwan da aka yi shekara da shekaru da suka wuce duk ki je ki bi tarihinsu haka ne to abinda Allah kenan ke an kararwa ku je ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kare ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya ƙare aikin arziki ne ko aikin rashin arziki ne wallahi za ka ɗauki izina mai kyau saboda kai jami'in tsaro ne wannan inifam ɗin ya baka dama ka dinga walakanta mutane ka ci mutuncin wannan ka karɓi kuɗin wannan ka daki wannan ka sa wannan tsallan kwaɗo wannan layin da kake kai yanzu akwai wadda sun yi ritaya kaje kai hira da su haka ne ko ba haka ba haka ne to inda muna ɗaukan irin waɗannan misalsalu muna sa su a ma'aunanmu haka ne ko ba haka ba yawwa dukka je ka bi dukka je ka bi idan kuɗi ne ka bi dukkan jihohinmu na arewan nan idan aka ce masu kuɗi gidan masu kuɗi na bauchi shekara talatin arba'in da ya wuce yanzu ba su da alaƙa da kuɗi yanzu kuɗin ya koma wani gida ka je ka gombe masu kuɗi a gomben shekara talatin arba'in yau ba su bane masu kuɗin jihar haka in ka je jiha kaza haka in ka je jiha kaza haka in ka je jiha kaza to waɗannan da yau su ne masu kuɗin su za su yi tabbata su ne masu kuɗin? to idan ka samu kuɗin ka samu damar ka yi ƙoƙari ka gina waɗanda za ka gina karka ce kawai daga kai su ‘ya'yanka ne za ku mori kuɗin gobe kuɗin zai bar gidanku duk waɗannan misalsalu ne akwai waɗanda da suka yi kuɗin suka rika a kuɗin sun gagara ɗaukan hidiman al'umma ƙungiyoyin ƙwallon kafa suka samar su suke ɗaukan nauyin ƙungiyoyin ƙwallon da albashin ‘yan ƙwallon a dukiyarsu yanzu yau babu dukiyar duk anguwar da suka zauna kuma ba za ka nuna mutum ɗaya da ya zama su ne sanadiyar ɗaga shi ko a harkar kasuwa ba akwai abin ɗaukan izina ko babu akwai saboda ka 'yan kasuwa ne za ka je ka samu mutum arba'in dukansu 'yan kasuwa ne ba da ka samu wani ɗan kasuwa ne ya tasa su a gaba ya tallafe su ya ɗaga su ba duk harkar kasuwan ya gama daga shi sai 'ya'yansa jama'a mun gani? wani zai ɗauki yaro yaron ya mai hidima na tsawon shekara da shekaru sai an zo dab da yayi yaron sai ya kirkiri wani abu sai su yi fada sai ya kore shi haka ne ko baka ba haka ne ƴaƴansan kuma banda satan dukiyan ba abin da suke yi masu nema mishi kuɗin daban masu satan kuɗin daban haka ne ko ba haka ba haka ne to malam duk waɗannan Allah na jan hankalinmu ne mu ɗauke su a matsayin iska kanu ashadda minhum quwwa Allah yace su waɗancan sun fi mutanen ka ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki wa atharul arda sun bincike ƙasa duk abin da ake nema na ma'adanai sun bincika wa amaruha sun ciyar da duniya gaba akthar mimma amaruha sama da yadda mutanenka suka ciyar da duniya gaba waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu suka ƙaryata su suka karkashe na kashewa Allah ya halakar da su fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kansu amma dai ka sani akwai iyaka akwai iyaka duk abin da ka ganin nan akwai iyaka annabi ya ce Allah bai taɓa ɗaga wani abu ba a bayan ƙasa face ya sauke shi ko makanike ne kaji ana yayinsa sai wani garejin wani akwai lokacin da zai lafa wani kuma ya taso to lokacin da kake da damar kai aiki da damar lokacin da kake da damar kai amfani da damar amma lokaci zai zo lokaci zai zo ma inda kun yanfadu wa ma inda layi bak Allah ce duk abin da ke hannunku zai kare idan ƴaƴa hamsin ka haifa in kai baka ga ƙarshen ƴaƴankan ba akwai randa za a kabbarta sallan gawa akan ɗan autanka wannan sallan kuma daga kansa duk ƴaƴanka su ma sun kare a duniya in ma kai baka gani ba akwai mai gani maka in ma baka gani ba akwai mai gani maka zai zo ya kare to duk lokacin da ka samu dama kujeran mulki ne sarauta ce dukiya ce ilimi ne duk lokacin da ka samu dama yi kokari ka yi amfani da damar wadda za ka ci gaba da amfanar ta koda bayan ka mutu koda bayan ka mutu jama'a mun fahimta? Allah ya ce kul siru fil ardi kace ku yawo a bayan ƙasa fanzuru kaifa kaifa kana ko fanzuru kaifa bada al khalq ga yadda Allah ya fari halitta yadda Allah yayi kere-kere yayi kirkire kirkire daban-daban a yau din nan akwai dabbar da zaka ganta ko ƙwaron da zaka gani yau ka fara ganin ka fara ganin ta tunda kake baka taba ganin ta ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to duka wannan ɗaukan izina ne ɗaukan izina ne duka wannan ɗaukan izina ne wa'azi ne a nusar da kai zuwa ga abin da ya dace a nusar da kai zuwa ga abin da ya dace Allah ya ce thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah sannan Allah shine mai farfadarwa ya tasar a karo na ƙarshe ma'ana bayan an yi rayuwa bayan an gama rayuwa Allah ne kuma zai farfado da kowa sun mallahu yun shi'un nash'atal akira sannan Allah zai ta da bayi a tayarwa na gaba duka za mu mutu kuma dukanmu za a tada wannan tashi da za a yi a nan ake rayuwa madawwamiya wannan rayuwar wurare da yawa Allah na kiranta mata shine taɓaka lashe idan ka ci abinci yanzu an jima sai ka ƙara in baka ƙara ba ba zai yiwu ba in ka sha ruwa an jima sai ka ƙara in baka ƙara ba ba zai yiwu ba in ka ci kaza ba za ka ci gaba da jin daɗin kazan ba in ka cinye shi kenan kana bukata kuma sai ka sake nemowa to kaga akwai wahala a ciki to amma in ka je lahira ukuluha da'imun wa zilluha abincin aljanna tutur ne shi bara a ce kuma ka je ka nemo ba eh inuwar ta hutu tutur ne kuma bara a ce maka ba ce fa ne ba eh eh amin insha Allah muna da rabu eh insha Allah muna da rabu eh eh duk abinda duk abinda zaka samu a aljanna tutur ne duk abinda zaka samu a aljanna tutur ne wancan kuma horarre ne horarre ne ba irin na duniya ba na duniya yanzu zaka iya ka sayi lemo da kudinka kana shayi shake ka za ka iya ka sayi mota da kudinka ta yi ta tambul da kai to a aljanna ba ta isa ta juya da kai ba saboda ita an hore ta ta ma ɗa'a amma kajin duniya ba ce su ma ɗa'a ba ruwa da za ka sha a duniya ba ce ma ɗa'a ba za ka sha ya shaƙe kai ya ƙware kai ka ga yana fitowa ta hancinka kuma sai ka samu waje ka huta to idan a aljanna ne ruwan bai isa ya shaƙe ka ba saboda me yasa horarre ne an tsara shi ne ya maka yadda kake so ya maka yadda kake so insha Allah eh insha Allah jama'a mun fahimta shi yasa wanda ya bata lokacinsa wajen neman wannan na duniya amma yi sakaci da lokacin neman wancan to asalin gabo kenan Allah mala eh wannan dai da ba dawwamamme bane saboda ka yanzu kana da abinci a gidanka in ya kare sai ka saki fita baka isa ka kawo buhun shinkafa ka ce ukuluha da'im ba sai ka saki fita to wannan ma ka mishi zufa balle wancan balle wancan da baya karewa komai na aljanna komai na aljanna dawwamamme ne Allah ya sa muna ciki Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da komai to sai Allah ya ce yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء Allah na azabtar da wadda ya ga dama bisa adalci nashi ya yi rahama ma wadda ya ga dama bisa rahama ta shi e doka ce aka saka karkai sai kai shi kenan in an yi gada ma sai ma hukunci daidai da laifinka in yi gada ma sai ce wuce ka tafi abunka e Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa e Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa e e duka a ce ku wuce ku tafi abu e akwai wadda shine ma'anan hisaman yasira a filin alkiyama akwai wadda Allah zai kira shi yazo a zo da shi ya bude mai littafinsa ba wadda yake ganin abin da yake faru ce mishi wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza zai ce Allah nayi kuma lokaci kaza ka zo kai kaza kai kaza kai kaza zai ce Allah nayi duka a jero mishi ce Allah nayi ya ce to kaga waɗannan abubuwa babu wadda ya san kai ka wuce ka tafi duk haka da amana insha Allah to akwai wadda ya sai ce ka dawo ne ba lura akwai wadda ya sai ce ka dawo ne babu babu babu eh akwai kuma waɗanda kafin a fara hisabin ma an yi gaba da su zuwa aljanna su ne waɗanda su babu hisabi babu azaba Allah ya samu na cikinsu eh eh eh insha Allah eh Allah zai ce a wuce da su kafin a zo a tsaye da hisabi zai ce to aje dukkan waɗannan jinsin a wuce da su
إن الذين من الحسنى أولئك عنها مبعدون la yasma'una لا hasisaha يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna waɗanda tanadi na alkhairi da muka shirya musu ya gabata masu rabo ne masu rabo ne mun riga mun shirya musu mun gabatar da cewa su rabautattu ne ula'ika an hamu bu'adun Allah ce al'amarin wuta da rikicinta suna masu nisantanta la yasma'una hasisaha Allah ya ce ko ɗuriyarta ba za su ji amin ko ɗuriyarta ba za su ji la yasma'una hasisa innal ladhina sabaqa lahum minnal husna Allah ce kalmar rabauta ya tabbata gare mu a kansu Allah ce to su sun yi nesa da wuta ɗuriyarta Allah ce ba da su ji ɗuriyarta ba da su ji insha Allah yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama ya yarhama ma wanda ya ga dama wai ilaihi tuqlabun amma dai zuwa gare shi duk za a juyar da ku baki ɗaya bai duk wannan ragabzar da ake yi duk za a je a haɗu a gaban Allah za a je a haɗu a gaban Allah amin duka za mu je mu haɗu a gaban Allah eh za a je a haɗu a gaban Allah da katil wal maktul wadda ya yi kidnafin wani ya rike shi da shi da wadda ya yi kidnafin ɗin sanda su haɗu a gaban Allah eh duka da a haɗu wa ilahi tuqlabun wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama Allah yace kuma ku ba masu gagaran Allah bane a sama ko a ƙasa ku buwaye shi wai ka gagara a'a kawai dai wa'azi ake maka inna sha nunazzil alaihim ayatan إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين Allah ya ce in na sha in mun ga dama wato muna so a bi mu dole in ji Allah mutum ya zama ustazun dole nunazzil alaihim minas sama'i ayatan Allah ya ce sai mu dan rikita sama eh mu sauko da wata aya daga sama wani jaje jaje wani akwai da sai kunna sigari shi Allah yana so ne ka bi shi ai son kanka ka bi shi ka yi ɗa'a ba tilasta ka aka yi ba amma in ana so ka bi shi dolen ai da ka biyu da ka biyu in na sha'anu na zil alaihim mina samayi ayatan haka ne ko Allah ce in mun so sai mu saukar da wata aya daga sama saman sai ta hargitse ba wadda ya isa ya je ya bacci kaga tarawihi till down kenan eh to amma sai ya baka dama kai ma aka baka mashi'a saboda ka duk wanda ka ganshi da gemu ganin damansa ne ya bar gemu yanzu in naje na ce aske ba zai asku bane sai asku saboda ka wanda ya aske shi ma ganin damansa wanda ya bari shi ma ganin damansa to Allah yana so ya ga waye zai mishi da'a sai ya ce a bari sai ya ga waye zai bari waye zai yi amma duka biyu zai baka daman ayi da a bari zai baka daman a yi da a bari sai ya ce to ka yi ko kuma ya ce ka bari jama'a mun fahimta? eh amin amin neman taimakon Allah ake eh shi kansa ɗa'an ka dinga neman taimakonsa ya taimake ka akan ɗa'a guje masabon ka dinga neman taimakonsa ya taimake ka akan guje masabon duka biyun kuma baka isa ka mishi dole ba baka isa ka mishi dole ba eh baka isa ka mishi dole ba Allah ya samu dace wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama Allah yace ku din nan ba masu gagaran Allah bane a sama a ƙasa wala fis sama haka nan a sama ku da kuke ƙasa Allah ce ba za ku iya gagaran Allah ba mala'ikun da suke sama Allah ce ba za su iya gagaran Allah ba jama'a mun fahimta ai ko mutane yan uwanka ka gani ka san duk abin da kake sai dai a barka a cikin ku kuya kuma akwai masu maganinka haka ne duk rashin kunyanka yanzu haka akwai wadda suna wajen training training din kuma dama yadda za su yi maganinka ne ana training 'yan sanda da sojoji da mafol don su yi fada da aljanu ne ba don maganin maraji ba ne haka ne eh to duk yadda ka zan maras ji to akwai wadda kuma shi kos da ya yi shi ne maganin rashin jinka ba shi kenan ba to Allah ce ba za ku gagara ba a ƙasa ba za ku gagara ba a sama ko ba za ku gagara ba a ƙasa wadda suke sama ma ba za su gagara ba a sama ai ba mai buwayen Allah to ko da ku ya kunkune ko da ku ya kunkune ba za ka iya buwayen bayi ‘yan uwanka ba. E, laye a juzuhu shai'un fil ardi wala fi sama, ba abin da ke iya gagaran Allah. Kasan da yawan mutane, idan ana karanta ayoyi da suke magana abin akan bin dokokin Allah, wato ayoyin da suke magana akan abi dokokin Allah, ko hadisai da suke magana akan abi dokoki na manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. wani sai ya dinga ganin kamar wata maslaha ce daban wannan ke sa mutane suna jinkirtawa duk waɗannan dokoki da ka gani an samar da su ne don maslahar ma an zalna alaikal ƙur'ana da tashka duka waɗannan dokoki Allah ba ya saukar da su ne don wani ya wahala ko kuma wani ya shiga halin kakani kayi ko kuma wani ya zama rarrabo ba yanzu ba an hana sata ba an hana kwace ba ka zauna ka yi nazari idan da Allah ya halatta kwace kwace ya halatta wadda za su ma kwace sun fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace ashe kaga da aka hana kwace fa an taimake ka wadda da su danne ka su kwace kayanka adadinsu ya fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace to sai aka hana to kaga hanawan kai ma akwai amfaninka to wadda bai gane ba sai ya ɗauka hanin kaman wani tarnaki ne a'a kai ma an kawo dokar ne don ka zauna lafiya don ka zauna lafiya Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir kuma ba ku da shi koma bayan Allah min waliyin wani masoyi wani majibanci wala nasir ko mataimaki da zai iya taimakan ku idan kuka saba ma Allah kuka kafirce ma Allah to wa malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin na wani waliyi masoyi ko majibancin ku wala nasir ko wani mataimaki da zai zo ya tsaya a gaban Allah ya ce ba za a azabtar da ku ba Allah ce ku sani ba to sai Allah ya ce والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa liqa'ihi suke kafirce ma haɗuwa da Allah sun kafirce mu ayoyin Allah sannan sun kafirce mu haɗuwa da Allah sun ce ƙarya ne babu wani maganin tashin alƙiyama malam ai idan ba za a sake rayuwa ba bayan an mutu to ba hikima ma a wajen halittar mutane wallahi babu hikima yadda ake rayuwan nan na zalunci da dannal da durmukel a ce kuma duwadda ya yi abin da in ya tafi shi kenan tasha ai ba hikima ma a wajen tsara rayuwa yanzu yadda su bella turji suke kashe bayin Allah jama'a mun fahimta kawai a ce in ya tafi ya tafi kenan babu wani abu aba malam ai an sha da jama'a jama'a mun fahimta a za a dawo a sake lale za a sake haka kawai mutum ɗaya ya ɗebi biliyan arba'in ya tafi kuma na talakawan ƙasa kuma shi kenan tasha ha ba mana a ai ba zai yi ai ba zai yi a ba zai yi ba zai yi ba amma dai ai ku lura in dai haka ne cewa in an mutu kawai an mutu babu tashi to ai ba a yi tsari ma rayuwar ba ai ya kamata hankalinka ya baka illa fiye ne abinda ke faruwa wallahi kasan za a sake dawo za a dawo wani hakkinsa a jihar hakkinsa a jihar hakkin da yake da shi a jihar ya kai mai samu ilimi mai kyau ya samu abinci mai kyau ya samu wajen zama mai kyau to ya rayu a tagayyara a walakance kuma a ce tasha? dukiyar da ƙasar take da shi ya kai ma talakan ƙasan a ce ya samu ilimi talakan ƙasan a ce ya samu abin da zai ci talakan ƙasan ya kamata ya samu kiwon lafiya talakan ƙasan ya kamata ya samu walwala a rayuwa duka bai samu ba kuma ka ce wai tasha ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za a sake lalai za a dawo daga farko a sake komai komai da a sake annabi ya ce wallahi ko rago ne ya tunkuɗi tinkiya sai an yi kyas ranar alkiyama balle kai da wane balle kai da wane amin da a sake za a tashi za a tashi wallahi hankalinka kuma illa fiyayye ne ko baka san ayan za a tashi ba ya kamata ka gane za a tashi wata mota waɗannan bandit ɗin suka tare da mata da yara duka suka kunna mata wuta haka suka ƙone a ciki kuma shi kenan tasha? in an yi magana su ce su ma an taba su wa'annan su suka taba ku wadda kuka kama yanzu kuka karbi miliyan biyar a hannunsa shine ya taba ku a musulunci ya halatta wani ya taba ka kaje ka taba wani wallahi ko uba ne ya kashe maka naka ba da ma ku kashe ɗansa kun gani wannan doka ne a musulunci ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا saboda haka idan da ɗa Allah ya sauwake zai kashe muku ubanku babu dama ku je ku samu ubansa ku kashe bare in ma an muku laifin wadda suka muku laifin daban wa'inda kuke kai mahari daban jama'a mun fahimta duka za a je a haɗu a gaban Allah duka za a je a haɗu a gaban Allah duka za a je a haɗu a gaban Allah sababin mutuwa dai daban-daban ne amma dai mutuwan ɗaya ce za a je a haɗu a gaban Allah za a tashi za a tashi wallahi da a tashi wallahi da a tashi da a tashi Allah ya ce, Wallazi na kafaru bi ayatin lahi, lalle waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah, waliƙa'ihi suka kafirce ma haɗuwa da Allah, ula'ika ya isu min rahamati Allah ce waɗannan su ne masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah, wadda yake ji ma kansa cewa ba za a yi tashin alkiyama ba, kaga ai ya sai da aljannarsa. Shi dama ba yi ma da ba shi ma da fatar zai samu rahamar Allah. kaga kuma za a tashi ai yana daga cikin tabbas ka gane za a tashi ka dubi abin da yake faruwa a cikin mafarki mutum ne yadda yanzu muke zaune a cikin masallacin nan inda wani zai koma gefe ya kwanta sai ya fara mafarki gashi yana tafiya ya je waje kaza ya haɗu da wani wani abin tsoro ya biyo shi yana gudu kuma haka zai tashi ka ganshi a firgice idan kuma ka kalle shi ka ga alaman firgitan a tattare da shi to wannan baccin wasa ma wani abu ya faru ya bi jikinka balle baccin gaske in dai a bacci za ka ga abubuwa na faruwa na firgici ka tashi kuma ka damu da abun da ya firgita ka a mafarkin to bari in ka tafi gaba ɗaya wannan ai flashin ne kawai ƙyam za a zaunar da kai annabi ya ce wallahi kuna sa mutum a kabari kafin a watse a bar makabartan za a zaunar da shi za a zaunar da shi annabi ya ce wadda suka bisne shi wadda suka rako shi makabarta aka bisne shi annabi ya ce yana jin takun tafiyansu yana ji za a zaunar da shi to an fara kenan an fara kenan Allah ya ce ula'ika ya isu min rahmati waɗannan su ne waɗanda suka ɗebe tsammani daga rahamata wa ula'ika lahum azabun alim kuma waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi to Allah ya samu dace sai mu kwana a nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik